أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامقداره العظيم قراتمنا للتاف بقية المستفيد شرح منية المريد من أتكين المطلب الرابع daga cikin sab'u madalib shafi na arba'in da bakwai jiya mun kwana ƙarshen nasiha da ladubba da malam yewa mai yin nasiha ga ɗan uwansa wanda suke soyayya ta Allah to yau kuma za mu ji ladubban shi wanda ake yi wa nasiha ina fata an gane a baya mun yi bayanai na ladubban mai yin nasiha ladubban da ya kamata ya bi da matakan da ya kamata ya bi in zai wa ɗan uwansa nasiha akan abin da ya ga yana yi na kuskure ko abin da bai dace ba to yau kuma za mu ji ladubban shi wanda ake wa nasiha za mu tashi inda mala ya ce wa min adabil mansuhi huna yana daga ladubban wanda ake yi wa nasiha a nan an yurawi da nafsahu ya tarbiyyantar da zuciyarsa ya yi wa zuciyarsa tirenin littalaki nasihata akihi domin ta gamu ta yi talakin nasihar ɗan uwansa bil ƙabuli da karɓa ya sabar wa zuciyarsa da karɓar nasihar da ɗan uwansa yake masa wa ya alamu annahu inna ma fa'ala ma'ahu zalik kuma ya san cewa wannan ɗan uwa nasa fa ya aikata masa wannan nasiha ne li kamali mawaddatihi saboda cikar kaunar da yake masa wa safai ikaihi da kuma tsarkin yan uwatakas ba wai don yana kinsa ko don ya kunyata shi ko ya kaskanta shi ne ya masa nasiha ba a yana masa nasiha ne li kamali mawaddatihi saboda cikar kauna wa safai ikaihi da kuma tsarkin yan uwatakas fa yusni alaihi shi wanda aka yi wa nasiha idan mai nasihan ya gama masa nasiha to ana so fa yusni alaihi yayi masa wato yayyafo gare shi ka gane shi kai na gode na gode da wannan tambihi da kai mun yayi yabo na alheri gare shi wa yujazihi bi du'a'il khairi kuma ya masa sakayya da addu'a ta alheri Allah saka maka da alheri da wannan kokari da kai wajen yin mun nasiha alama asdahu abu sa abin da ya bayar da shi ilaihi zuwa gare shi na nasiha wannan ladabi na farko kenan ga wanda ake wa nasiha ya kalbi wannan abin da zuciya daya ya san cewa kauna ce ta sa aka yi masa nasiha kuma ya yi yabo gare shi ya masa sakayya da addu'a ta alkhairi ala ma asdahu ilai ga wannan abin da ya aikata gare shi wa qadru wi haqiqa arawaito wani asar an sayyidina Umar radiyallahu anhu daga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kala masa yadda lokacin da ya zama khalifa annahu kana ya kulu ya kasance yana cewa rahimallahu imra'an ahada ilayya uyubi kai Allah ya ji Allah ya ji kan mutumin da ya min kyautar laifuffuka na hadiya ya kira abu bi ma'ana mutumin da ya ga wani kuskure nawa ko ya ga wani aibi a tare da ni ya an karar da ni ya yi min ishara cewa abin da kake dinnan fa ba daidai ba ne ga abin da ya kamata a yi ya ce Allah ya ji kan irin wannan mutum a hada ilayya uyubi da ya yi hadiyar aibi na gare ni wannan daga sirri na umar kenan wa ma'alumin malam ya ce sanannen abu ne anna sadiqa yuhibbu man yusaddiquhu cewa mai gaskiya yana son duk wanda yake gaskata shi mutum mai gaskiya yana jin daɗi in ya faɗi gaskiya a ce wannan gaskiya ne kamar yadda ya zo a hadisun jibrilu ka gane ai muna mamaki ga wannan mutum da ya zo ya sa'aluhu wa yusaddiquhu yana tambayar sa in ya bashi amsa kuma yana gaskata shi duk in ya tambaye shi akbirni anil islam in ya bada labari sai ce sadaqata kai kai gaskiya ko to wannan ma'alumi ne tun a hadisin jibrilu da muka karanta anna sadiqa shi mai gaskiya yuhibbu man yusaddiqu yana son wanda yake gaskata shi wal kazibu amma makaryaci bi kilafi ya saba wannan makaryaci baya so in ya karya ke karya kake so yake yanda aka cewa mai gaskiya sadakata shi ma in ya shato karyarsa ya faɗa shi ma ce gaskiya ko wal kadhibu bi kilafi shi ya saba wannan fala yuhibbu nasi kwata kwata baya son mai nasiha makaryaci in ka gano abin da ya ba daidai bane ko baka tozarta shi a cikin jama'a ba ka same shi a kebe wa da ka san abin da ka faɗa ba ba haka bane to zai ji ba daɗi a lansa ba zai karɓi wannan nasihar ba dama ya san ƙarya ne kuma ya faɗa kama ƙala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya gaya mana a kisar samudawa Allah ce walakin la tuhibbuna nasihina dama al'adar mutanen banza ne ko a cikin suratul la'arafi lokacin da samudawa suka kashe naqatu salihu da ya tabbatar fa tunda suka kashe taguwan nan to Allah zai hallaka su sai sai sai ya ce وقال يا قومي لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناس هنا abin da ya gaya musu kenan saboda ya gama ɗaya kauna ba za su shirya ba kuma tabbas Allah sai ya hallaka su dama sharaɗi ne ka gane ai fazaruha ta kulfi ardillah ku kuka nemi taguwan nan kuka ce in an tazo za ku yi imani tazo ba ku yi imanin ba Allah ya kyale ku kuma kuka je ku kashe masa taguwa bayan ya ce fazaruha ku kyale ta ta'akul fi arabillah ta dinga cin abincinta a kasar Allah Allah bai ce ku ba ta ci ko sha ba amma duk da haka wai ta dame su suka je suka kashe ta to da Allah da suka kashe wannan taguwar Annabi Salihu ya tabbatar cewa fa Allah zai sauka musu da azaba sai ya tsaya yake ce musu ya wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi haqiqa na isar muku da wannan sako na ubangiji na kuma yace wa nasahatu lakum na yi muku nasiha walakin la tuhibbuna nasihina sai dai samu da ba ku san masu yin nasiha to ba su kadai ba duk wani mutumin banza duk mutumin fasiki duk makaryaci baya so in yayi ba daidai ba ka ce masa wannan abun ba daidai ba mutumin kirki shine karban nasiha nan yana maka ishara in baka karban nasiha to baka da kirki kai ba mutumin kirki bane kana kana da dabi'a irin ta samudawa wanda su ne ba sa san walakin la tuhibuna nasihina ba kwa san masu yin nasiha sai ce wali hazarul mansuhu lalle ne wanda ake wa nasiha ya kiyaye min sarwatin nafsi daga taurin kan nan na zuciya akwai zuciya mai taurin kai to ya kiyaye daga taurin kan zuciya inda sama'iyin nasiha ta lokacin da yake sauraron wannan nasiha daga dan uwansa kar ya yadda zuciyarsa ta yi taurin kai wajen karɓar nasiha fa ya ta kirun nasiha kar ya walakanta mai masa nasiha wa ya kullahu ya ce wa mai masa nasiha misulika yansahuni mutum irin ka ne zai mun nasiha ina sarki kana bafade zaka mun nasiha ko ina ciyaman kana talaka za ka zo ka mun da ko ina gwamna alal misali ko ina attajiri mai kuɗi kai fakiri irinka ko ina malami kai jahiri za ka zo ka ce wai abin da ne kuskure ne to kar yadda da wannan wannan taurin kai zuciya kenan ba ta karɓar na sai an ta yi taurin kai to ya iya ƙoƙarinsa ya yage wannan a zuciyarsa kar ya walakanta mai masa nasiha duk ko ɗansa ne ya gano kuskurensa ya ce abin da aka yi nan ba daidai ba ne da kaza ya kamata a yi to kada ce misuluka yansahu ne misalin mutum irinka ne zai mun nasiha au ma bihi ma'ana zalik ko duk wani abu da ke cikin irin wannan ma'anar ta walakanta mai yin nasiha fa inna zalika min aljafa'i yin wannan yana daga cikin wauta duk mai yin wannan wawa ne yana yin jafa'i ne wa min azami asbabil intikasi wasu ƙudi min ainihin lahi yace yana daga dalilan mafi girman dalilan akasawa wasu ƙudi da kuma faduwa mutum ya fadi kasawar wasu min ainihin lahi daga idanuwar Allah inda yana da daraja ko malami ne shi ko shehi ne shi ko ma waye shi matsayinsa daga mafi girman dalilan da suke jefar da darajarsa a idan ubangiji wal iyazu billah muna neman tsari ga Allah dala daga faduwa kasa warwas daga ganin ubangiji qala shaykh muhiddin shaykh muhiddin ibn arabi ka gane al-hatimi as-sufi yana cewa wa man qala lana sahah duk wanda ya ce mana dan me kalma ce ta tuhuma da zargi ala sayyidina shukuti nafsi ya gaya mana a bisa tafarkin hango kansa yana ganin kansa shi wani ne alaihi sai ya ce mana misuluka yansahu ni yanzu kai mutum irinka ne zai min nasiha auli misli yuqalu haza ko yace kaman mutum iri na ake faɗin wannan kaman ni a zo a ce wai nayi kuskure ka gane ai duka kalma ce ai ta kin karban nasiha ko yace misluka yansahuni au ko kuma li misli yuqalu haza kamar mutum iri na ne za a gaya wannan a ce bai yi daidai ba wai ya gyara to yace duk wanda ya gaya mana wannan to fa alam ka sani annahu sakada min aini Allah ta'ala ya faɗi warwas daga idanuwar Allah ta'ala bi ma'ana yanzu ya zama zero inda yana da mukami ko na wilaya ne a wajen Allah to yanzu ya faɗi bayi da kowane irin matsayi wa qad hajabahu Allah azza wa jalla an ubudiyyatihi kuma wannan ba shine matsalar ba Allah azza wa jalla ya tsare shi gabarin ubudiyyarsa cewa kai abidi ne mai bautar Allah to yanzu Allah ya tsare tsakanin bautar taka da karɓar ibadar har sai ka gyara ka yi tawazu ka karɓi nasiha wa anil imani kai Allah ya tsare shi gabarin imani inda mutum mumini ne to yanzu ya koma fasiki babu imani inji muhiddin ibn al-arabi yace fa inna Allah ta'ala yaqulu ai Allah ta'ala yana cewa wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin umarni ne da Allah yayi wa manzansa cewa wa zakira su Allah ka tunatar ka yi wa'azi fa inna zikira domin wa'azi da tunatarwa tanfa'ul muna tana amfanar da muminai to tunda aka maka wa'azi aka maka aka tunatar da kai ka ki karba to ya zama kai ba mumini bane kenan yanzu batun imani babu tunda ka ki karban wa'azi da tunatarwa da Allah ya ce ayi maka domin tana amfanar da muminai su ne masu karban nasiha da kuma wa'azi malai ce wa bil jumlati in mun dauki abin gaba daya a dunkule fallazi alaihi madaru fi hadha al-adab abinda masu kwana ya tabbata gare shi a cikin wannan ladabi makewaya da duk inda aka kewaya nan za a dawo shine al-madar huwa hifzul qalbi shine kiyaye zuciya min idmari su'i ga kudure mugun abu dil aki ga dan uwa na Allah wannan shine masu kwana in ka samu wannan to duk wani abu na kiyaye haƙƙin ɗan uwa shi ma zai biyo baya ka yi ƙoƙari ka kiyaye zuciyarka kar ta ta ƙulla mugun abu ga ɗan uwanka na Allah duk kuskuren da ya maka duk laifin da ya maka kar ka yarda shaidan ya shigo maka da wani abu na ƙiyayya ko na jin haushi ko wani bagina a cikin zuciyarka game da ɗan uwanka fa in amkana tanbihuhu alal kayfiyati sabiqa idan ɗan uwanka ya ma kuskure ko idan tambihu faɗakar da shi alal kaifiyatu sabiqa abu sa tsari da kaifiyar da ta gabata wanda muka ambata a bayan ka tashi masa nasiha ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi to idan wannan abun amkana ya yiwu ka samu fursa da dama da zaka masa nasiha a kan waccan kaifiya da ta gabata aw tasabbubu fi izalati alwasfi ko kuma ka samu wani dalili na gusar da wannan mummunar sifa almakruhi sifa abin ke minu ga dan uwanka bisha'in da wani abu daban ko da ba ta hanyar da muka lissafa ba to fa za ka wannan shi ne abin da ake nema ko ka bi kaifiya a saduka da ta gabata da muka karanta jiya wajen yi masa nasiha ko kuma ka samu wata hanya daban ko wani sababi ko ka samu wani da yake jin maganarsa ka je ka masa bayani ya fahimce ka zai kira shi masa nasiha to fa za ka wannan an samu abin da ake nema wai lam yakun zalik idan wannan bai yiwu ba kaifiyar da aka siffanta gaba ɗaya baka samu dama ba kaga cewa in ka biyo masa ta wannan hanyoyin za ku bata kuma baka samu wata hanya ko wani sababi da zaka gusar da wannan sifa mummuna tare da shi ba to matakin ƙarshe mala ce fali ya ji ta hidi du'a ilahu sai ta ƙoƙarin yin addu'a gare shi bi zaharil gaibi a bayan idansa ba tare da ya san ma kana yi ba kai ta roƙon Allah ya Allah wannan dan uwa na wani Allah da muke ƙaunar juna dan kai yana aikata abu kaza da kaza ba daidai ba Allah ka sani Allah ka raba shi da wannan mummunan ɗabi'a Allah ka raba shi da wannan mugun aiki wannan ita ce yankwantaka ta Allah in ba za ka yi masa nasiha gaba da gaba ba ka san ba zai kalba ba to sai ka yi kokarin masa addu'a Allah ya shirye shi min gari ta kasirin kuma ba tare da takaitawa ba duk wata addu'a ka ta alheri in za ka yi ka sa shi a ciki kar ka gajiya kar ka takaita to duk da haka fa yace wa haza adnad darajati fi fi ma yutlabu min huquqil ukuwa fi hadha albabi wannan shine mafi koma bayan darajojin da ake nema na haƙoƙin yan uwantaka a wannan babi na kiyaye haƙƙin yan uwantaka cewa ka rasa yanda za ka yi sai dai kai addu'a duk da muhimmancin addu'a ko to anan ita ce matakin ƙarshe ita ce adina koma bayan darajojin da ake nema cikin haƙoƙin 'yan uwa a wannan babi sai ka yi iyayenka ya faskala sannan za ka koma ga addu'a wani jahidi nafsahu sannan shi wani ɗan uwa da ya yi ƙoƙarin ɗan uwansa ya faɗaka bai faɗaka ba ya koma ga addu'a Allah ya gyara halayen ɗan uwansa to ya wahalar da kansa ba da haza bayan addu'ar da yake yi ya yi ta iya ƙoƙari fit takalli cikin wofinta ko kadaituwa an izmarin su ile akihi ga balin kudirai wani mummunan jin haushi ko bacin rai da ake ga dan uwansa ma amkana matukar ya samu damar yin wannan duk laifin da yake yi kayi kayi nasiha ba ta yi ba ka koma addu'a to kai ta kokarin yanda ba za ka ga ba za ka ji haushinsa a ranka ko kuma ka dinga ganin wani mugun abu tare da shi ba tunda abin da kake yi dan Allah ne kuma ka san shi dan adam ne ba mala'ika bane sannan a dan adam din ba shi ba annabi bane dole ne zai yi kuskure kamar da kai ma kana irin naka kuskuren to sai ka iya kokarin yage jin haushin sa a cikin zuciyarka ma abu kana matukar ka samu dama wa zalika dalilin wannan kuwa li annahum domin su arifai sufaye masana Allah nasau sun yi bayani ala anna ahadal a kawai ni cewa wani daga cikin ‘yan uwan juna guda biyu na Allah ɗaya daga cikin ‘yan uwa biyu na Allah da suke uwantaka ta Allah iza abu mara li akihi su'an idan ya kudure wani mugun abu a zuciyarsa game da ɗan uwan nan nasa na Allah ya wato yake jin haushinsa ko yake masa hikidi ko ya kudure wani gilli a lansa game da ɗan uwansa wa ahara iza azmara kullu minhuma lil akhar mafi muni ma in ya zama kowanne ɗaya daga cikin su ya kudure zalika wannan mummunan abun a zuciyarsa ba ma ɗaya ne mai yi ba dan ana maganar ahadan ko ahadul akawaini shi ne ya kudure jin haushi ko wani gilli ko hikidi game da dan uwansa ballantana idan kullum minhuma kowanne ɗayansa azmara ya kudura zalika wannan mugun abu lil akhar ga ɗayan wal iyazu billahi ta'ala mala yace muna neman tsari ga Allah ta'ala a ce yan uwa na Allah kuma sun bige da jin haushin juna da gaba da juna to in aka samu ɗayan biyu ko da ɗaya daga cikin su ya kudure mugun abu game da dan uwansa ko kuma dukkan su biyu sun kudure jin haushin juna ko gaba da juna to fa qadir tafa'at bainahumul uquwatu min asliha haqiqa yan uwantaka ta Allah ta ɗauke tsakanin su min asiya tun daga tushenta yanzu su ba ƴan uwa bane na Allah ina fata an gane ko ɗaya ba aka samu ya balar musu gaba ɗaya da shi da ya ji haushin da wancan da ya kudu ya ɗan uwan nasa ba ya balar musu ballantana kuma ce dukkan su guda biyu kowa yana gaba da ɗan uwansa to urtufi at an ɗauke al'ukuwa ɗan uwantaka ta Allah bainahu ma tsakanin su min asiya an tumbike ta tun daga tushenta izin ukuwatu domin abu da ake sai mata yan uwantaka ta Allah muwajahatu shine fuskantar juna kana fuskanta ta ina fuskantar ka baka juya mun baya ba ban juya maka baya ba abin da yake zuciya ta shine a zuciyarka abin da yake zuciyarka na alheri shine a zuciyata game da kai to wani ita ce ukuwa kama afadahu min dalikil ishara qauluhu ta'ala kamar yadda fadin Allah ta'ala ya fa'idatar da wannan ta ɓangaren tafarki ishara nuni a cikin alƙur'ani cikin suratul hijiri da ya ce wa na za'ala ma fi su durihin min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilina ya ce wa na za'ala mun cire ma fi su durihin abin da yake cikin zukatan mumine min gillin na jin haushin juna wanda muminai suke addu'a wala ta ja'al fi qulubina gillan lil ladzina amanu shine gilli din jin haushi da gaba to Allah ce mun ce duk abu da ke cikin zuciyarsu na jin haushi ikiwana sun zama yan uwan juna kamar uwa ɗaya uba ɗaya ala sururin mutaqabilina kuma za ka gansu mutaqabilina suna fuskantar juna ala sururi akan gadaje na gidan aljanna ba suna juya wa juna baya ba to wannan ita ce ishara cewa ita ukuwa tunda Allah ce ikwanan ala sururin mutaqabilina to sai alfai suka ce al-ukuwa muwajaha ita yan wantaka fuskantar juna ne kana fuskanta ta da abin da kake so ni ma ina fuskanta ka da abin da nake so wa mata waqa izmaru su min hadihima ko yaushe kudure mugun abu ya abku daga ɗan uwan ɗayan aunin huma ko daga gare su gaba ɗaya kowa ya kudure mugunta da hasada game da ɗan uwansa to urkitu atul muwajahatu an ɗauke wannan fuskantar juna ɗin da aka ce ala sururin mutaqabilina wa hasalatil mudabaratu juya wa juna baya kuma ya tabbata in aka rasa muwajaha to sai kishiya ita ce mudabara wa bil mudabarati to kuma a dalilin wannan juya wa juna baya yurtafa wasful ukuwa min bainihim ake dauke sifar yanwantaka ta Allah a tsakanin su wal iyazu billahi muna neman tsari ga Allah ta'ala alhamdulillah sai mu tashi wa lihaza amara sayyidina radiyallahu anhu za mu shiga abin da Shehu Tijani ya faɗi game da yanwantaka ta Allah shi ma alhamdulillah